أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna godiya wa Allah da ya sake haɗa mu a cikin wannan rana a wannan masallaci mai albarka zawiyan shi malam ɗan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi yau muna talata a sha uku ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam ya yau muna cikin farkon suratun ra'adi a wato ƙur'aya a suran tana cewa alif lamim re tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin asaran nasi la yu'minu to Allah ya yi maganganu a irin wa'innan surori wato wa'innan wasu malamai sun ce yana daga cikin wanda ake ce mutashabihat na alkur'ani wanda babu wanda ya san hakikanin al'amarin abin da Allah yake nufi da su wasu malamai sun fassara kamar abdullahi bin abbas yakan ce alifin ɗin nan ramzi ne na allahu wato misali ne nuni yake da allah alifin ɗin lamun ɗin kuma yana nufin jibrilu ne rawun ɗin kuma yana nufin rasulu ne sallallahu alaihi wasallam kamar wancan mai alif lamire kenan mai alif alif la lamire wannan irin wannan surori suna da yawa a cikin alkur'ani akwai wanda Allah ya fara da alif lamim ko akwai kuma alif lamre akwai kuma alif lamimre sai kuma irin su ɗasimim irin su ɗasiyin sai kuma irin su swad sai irin su nun su qaf sai kuma wato irin su wato alif lamim swad sai irin su kaf he ayin swad duk wannan Allah ya fara da irin wannan amma ainihin masana Allah sun ce wannan ismin layil a azam da ake faɗa eh ismin layil azam da ake faɗa sunan Allah mai girma wanda in ka roƙi Allah da shi nan take Allah zai biya bukatanka to an ce yana cikin irin wa'innan surori kaman kafiyen fad kafiyen ain swad shawr tijai shawbra radlanu yayi bayanin irin sirri da ke ciki wanda in mutum ya faɗa ya roƙi Allah Allah zai amsa da shi to shi wannan alif lam mim re shi ɗaya ne shi wannan suratul ra'adi a qur'ani amma alif lam re wannan su biyar ne a ƙur'ani yauwa idan ka ɗauki ya fara daga suratu yunus alaihi salamu sai suratu hudin alaihi salamu zuwa suratu ibrahima sai suratul wato hijiri sai kuma wato a suratu a suratu yu- a, yunusa suratu hudin suratu yusuf suratu ibrahima sai suratul hijiri su biyar ne masu alif lam re amma alif lam mim re mai mimun a tsakani shi ɗaya ne wannan suratul radi shi kuma alif lam mim su kuma su shida ne su ma idan ka ɗauki bakara sai ka sauko ka ɗauki ali imrana to shi kenan daga nan ba za ka sake samun alif lam mim ba sai ka zo suratul ankabuti wajen izu arba'in kenan daga nan a jere kuma guda hudu suke daga nan suratul ankabuti sai suratul rumi daga suratul rumi sai suratul luqmana sai suratul sajadati su ne masu alif lam mim su kuma da simim su kuma su biyu ne daga suratul kasasi sai kuma suratul shu'ara'i yawa amma ɗasin kuma shi kuma shi ɗaya ne da Allah ya ɗa'un ya yi sinin shi ɗaya ne a cikin alkur'ani shi ne suratun namli wannan shi ɗaya ne Allah ya ce ɗasi yawa to irin wayannan ayoyi ga suna a cikin alkur'ani su irin su hemim su masu biyar ne yawa idan ka ɗauki irshi kuma kaf he an swad shi kuma shi shi ɗaya ne wannan suratu maryama alayhi salam he swad shi ma shi ɗaya ne sai qaf shi ma shi ɗaya ne he nun shi ma shi ɗaya ne to wayannan Allah yana gwada ijazi ne wato gajerwa na alqur'ani mai girma alqur'ani shi ɗaya ne wato annabi sallallahu alaihi wasallama kowane annabi Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin lillahi bi lisani qaumi li bayna lahum ba mu tura kowane annabi ba sai da haccan mutanensa don ya musu bayanin wato shi alkur'ani mai girma wato kowane annabi ana tura shi da irin abin da wato mutanensa suka zamo suna mene suna suna tashen yin wannan abu ɗin shi ake ake ake tura su da shi annabi isa mutanensa suna gadara da ilimin ilimin likitanci ne mutanen annabi isa alaihi salam shi yasa shi da aka tashi aka tura shi sai ya zamo ya ya je yana warkar da makafi yana warkar da kutare yana shi har likitancin sa ma har raya macece ma yake shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an tura shi zamanin sa wato fasaha ne yake ci wato zunzurutun fasaha yanzu ana ce wayana an ci gaba ana ta kere-kere to zamanin annabi ainihin fasaha ake yi wanda an ce fasahan da ake yi da yanzu da kawo ka gaban wani mutumi a rufe fuskanka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a gwada masa tafin hannunka kawai idan ya kalli zanen hannunka dai iya ce wannan ba haushe ne dai ya ce wannan ba fulatani ne a ba fulatani ma dai ya ce wannan ba fulatanin adamawa ne ko ba fulatanin katsina ne wannan ko na kaza tsaban fasaha kawai zanen hannu an ce idan mutum ya zo taka ƙasa waje mai laka ka wuce a zamanin annabi lokacin da fasaha yake ci in a kira mutum mai fasaha ya zo kalli kafan wurin kawai kafan da iya cewa wannan wannan da iya ce wannan ɗan ƙabila kaza ne da ya ce ba barbare ne ko ba haushe ne tsaban fasaha kawai fahimta amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da qur'ani duk ya kure su sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani ya dinga irin wayannan alif lam mim alif lam mim re alif lam re kaf he na nun duka dai Allah ya dinga irin wannan magana wanda su larabawa ba san irin wannan ba da wannan alif lam mim re shi ɗaya ne wannan a suratul ra'adi yawa tilka ayatul kitab Allah ya ce wannan tilka ayatul kitabi suka ce wannan idafan me ma'ana ne na min tilka ayatul tilka ayatu min alkitabi ne ma ayin ce akwai min shafiffiya a wurin idafan me ma'anan min ne tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin littafi ne wa ko wa'innan ayoyi daga cikin wannan littafi tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka wayannan ayoyi daga littafi suke daga cikin alqur'ani ko kuma daga lawil mahfuz wallazi unzila ilayka min rabbika yawa wannan wannan wallazi wannan da unzila ilayka aka saukar zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka wato huwal haqu wato wallazi unzila ilayka min rabbika al haqu wannan da aka saukar daga ubangijinka shi wannan alkur'ani din wato gaskiya ne yawa gaskiya ne wannan alkur'ani din sabila da haka walakin na aksaran nasu ko sai dai mafi yawancin mutane la yuminuna wato ba sa yin imani to walakin na aksaran nasi la yu la- walakin na aksaran nasi yana da yawa a qur'ani amma walakin na aksaran nasi la yuminu to su uku ne a cikin alqur'ani da wannan na ra'adi da na suratu hudin he ɗayan na can ƙasa su uku ne a qur'ani walakin na aksaran nasi la yuminun ba su uku ne babu wasu su an ba su ba he dai walakin na aksaran nasi la ya'lamu ko la yaqilu ko la kaza da shauransu dai amma la yuminuna su uku ne a cikin alqur'ani mhm
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسكر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
وهو الذي مد الأرض هو الله الذي خلق الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون هكذا يقول to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahu, Allah nan mai wannan gwauran suna, wanda shi ɗaya ne mai wannan suna Allah. Yawwa, amma Allah yana ɗaukan iya wasu sunayensa ya ba wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kamar irin cewa ra'ufin bilmomini na ra'ufin rahim, an ra'ufu sunan Allah ne, amma Allah ya kira annabi sallallahu Alaihi wasallam da shi, an rahimu ma sunan Allah ne, amma ya kira annabi Muhammadu da shi, ya ce bilmominina ra'ufin rahim. yawa to irin wannan sunaye na Allah da yawa ana iya kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi amma ba a kiransa da Allahu eh ba a cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu amma shauran sufofi na Allah ana iya kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kamar yadda Allah ya kiraye shi da shi to Allahu Allah Allahu allazi rafa'a samawati Allah nan shine wanda ya ɗaukaka sama rafa'a samawati bi gairi amadin Allah nan shine wanda ya ɗaukaka sama wato ba tare da wani ginshiki ba saman nan kowa Allah kowa a cikin mu na kallanta yanda Allah ya ya shata ta yawa Allah ya shata saman nan kalli iya kallanka amma babu wani gwafa da ya rike ta wanda Maulan Mushobra da Dilani yana cewa mu in muka tashi yin tanti yar karaman tanti wannan to ba mu da ikon mu yi sai mun mata filoli wanda zai rike rufin amma Allah dan ya gwada shi Allah ne sai ya yi saman ga ta nan muna kallon ta ɗoɗar kuma ba mu taɓa ganin wani waje ya tsage a cikin saman ba yawwa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin ba wani fila da aka yi dan a tara saman amma wannan masallaci da muke ciki ga rufi nan muna kallo ko da shago kai ko mun kashin sa sai ka yi rufi kai ko lema ne a hannunka ko sai ka mata fila na riƙewa an ba aka bi to me zai riƙe ta ai ba za ta tsaya ba to amma Allah dan ya gwada shi ne gwani eh kuma buwayi gagar misali sai yayi saman gata nan muna kallanta bigai ramadin ba wani wato gwafa da ya tare ta tarauna kuma muna kallanta bigai ramadin tarauna wannan shine wani aya Allah yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas eh Allah ya ce la khalqu samawati haƙiƙa halittan sama da ƙasa akbar min khalqin nas shi yafi girman aya akan halittan mutane wanda yayi wannan sama ka san ko mai sauki ne dan adam yawa ga saman an mata an mata ado da taurari an mata ado da kayayyaki gashi nan dai eh wa zayyana sama bi masabiha mun yi ado ma saman da fitilu waje an kuma rujuman lishadi kuma muka sanya wannan fitulun su zamo wato ba su jifa ga ko ba kunan wuta ga shidanu to wannan wato ko sama mutum ya kalla ya san akwai wanda wanda ya wannan halitta din an ce wani bai hude ya kalli wato abubuwan shi da yake faruwa ne ma a duniya ya kalla ya ga irin abubuwa da yake faruwa a duniya wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan ya ce kai ya ce duk wannan kisan da ake yin wani ya fi ƙarfin wani ko ya tafi a banza ya ce wallahi Allah bari ya haka ba ya ce haƙiƙa akwai wani rana da da haɗu ya ce dole akwai wani rana da da haɗu to kaga shi tafakkurinsa ta bashi mai akwai kiyama to haka in ka kalli saman nan dai da ƙasan nan ko ya ishe ka ka san akwai Allah subhanahu wataala to tarawunaha Allah ya ce gashi saman muna ganin ta wa alqi filar rawasiya ko sun mastawa alal arshi sannan Allah nan kuma ya daidaita wato a bisa al'arshi amma istiwa uma ya liku bihi irin daidaiton da ya dace da shi Allah ɗin subhanahu wataala abin da ya sa irin wannan ayoyi su ma suna daga cikin mutashabihat na ƙur'ani wanda suke wato rikitarwa me yasa sabila da Allah ya ce a wani waje yana tare da mu diyan da muke wawa ma kun aina ma kanu wawa ma kun aina ma kuntum di ya fada kuma Allah ne ya ce wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru lokacin da ɗayan ku ya zo mutuwa mun fi kusa da shi akan ku da kuke ganin sa kuke kuka walakin la tubsiruna Allah ya ce dai ba ku gani ne wa ko ba ku da ido da za ku ga da za ku ga ayoyin Allah to sabiya da haka Allah nan subhanahu wata'ala wato ya fi kusa da mu akan wannan bakin kwayan idan Allah ba ya fi kusa da mu akan mene bakin kwayan idan nan da ke kan farin idan mun nan to ba wai ana nufin da an ce sun masta wai alal arshi ba wai ana nufin Allah ya hau sama ya daidaita bane shi yasa da aka ji malamai ana ce sun maitu Allah ta ce istiwa ma yaliku bi irin dacewa wato daidaitan da ya dace da shi sabila da idan ka ɗauki karatun mutanen mu da su koyaushe su dage Allah na sama Allah na sama subhanallah to dole abin da zai fara zuwa a zuciyanka shine Allah jiki ne kuma Allah ba jiki bane abin da zai fara zuwa kenan a ranka kana maza tunanin kuma jiki ne to dole ka masa wuri kuma wato yana zaune kenan a sama to kuma malamai ma suka ce in ka dawo ma kai in dai da kai imani da duka abin da ayin Qur'ani ya ce na tare da mu a ko ina miki ya ce ba ku zama kuna ganawa ku biyu sai ya zamo shine na uku ku hudu shine na biyar ku shida ko kaza kashi nan ayin Qur'ani ne ma yakunu min najwa salatin illa wa rabihum ولا كمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وما هم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة أه؟ sabila da aka to ya da kai da wannan aya to amma in aka tashi magana ya ce wai da ilimin Allah ne idan dai kowane shekara ya karatu ya biyo da mu irin wannan wurin ko to biya aka har mun yi bayani ma yan uwa yanda mu ma malaman suka ta gaya mana hujjan har ta zo mana ruwan jiki to mu ma haka ba za mu gaji muna gaya ma yan uwa ba yawa sabila da haka in ka ce da ilimin sa ne wani malamin muna haya islamic wani ya ce wai Allah ai da malamin ya bayani ya ce yanzu kana nufin an ce Allah na koina ya ce to Allah dai kasu kashi nawa ne subhanallah yanzu ba gashi mu kan ma wannan zamani irin namu ba gashi yau da ce ana kwallo a America ba yan kwallo matasa ma zuwa ba akan ce akwai kwallo a wata gari ne ne aka ce tana da babban stadium a ruwa ne ko menene ba stadium din guda ɗaya ba ne amma aka tashi kwallo a ciki duk duniya ana ganin ta to wanzu wannan stadium ita ma ta kaskashi no kenan ko kuma stadium ne tafi Allah girma kenan shi wannan malamin yake ce mala'ikan mutuwa fa guda ɗaya ne a rana kai a awa ɗaya mutanen da suke mutuwa mutane babban da dabbobi Allah ne kawai san adadinsu Allah ne sun miliyoyin mutane da suke mutuwa awa ɗaya kowane awa ɗaya na duniya to mala'ikan kasuwa yake yi ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan yanzu shi wato mala'ika ka yadda shi ɗaya ne mai ɗaukar rai azra'ilu amma Allah ne an ce maka na ko'ina ka cewa Allah dai kasu ne ai imani ne shi sha'anin Allah duniyan fa duka duka duniyan ka tara fa akwai mala'ikan da yanzu mala'ika jibrilu ya zo gana da annabi sallallahu alaihi wasallam a kogon hira ya zo ya buɗe fuka yana da fuka-fukai guda ɗari shida ne fuka-fukan mala'ika jibrilu amma an ce guda biyu yake kaɗawa daga al'arshi saman gaba da saman bakwai bi ko in ya buge ya bude kada su daya ya sauka kasan duniya da ya zo ya bude guda biyun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai naga di ya toshe duniya duk girman zaman nan da muke gani ya ce ya ga ya naga ba- babu komai a duniya ya rufe komai ya iyayen da muke ni da shi kawai guda biyu fa a cikin ɗari shida dan Allah kana tsaman in ya ƙara biyu so biyar kana tsaman bare kifa duniyan gaba ɗaya ba to biyun ma an ce ya toshe duniyan me kake tsammanin ya buɗe guda ɗari kuma ai ya rushe gidan daji to mala'ika jibril an ce san da wani sa'in ya roki Allah ya masa lamana ya buɗe fuka-fukansa duka ya ware su ya yi gudu da su to kuma aka ce aka jefa shi wani duniya ya je aka ce ya yi gudun ya yi gudun ya gan shi a guri ɗaya yake da duka ba guda ɗari shida to ashe wannan duniyan ma yar karama ne eh wannan duniya ashe yar karama ne to sha'anin Allah imani ne to malamin idan ka ce Allah da iliminsa to ba ganin Allah kenan a wurin ashe Allah ya ce shi mai gani ne akan komai ba ganin Allah a wurin kenan in malam biliya ba jinsa ba kudiransa ba iradansa a gurin duk sifofin Allah na akwai a gurin to ka taba ganin an ce maka ga wani malami nan gashi nan amma ga iliminsa daban ko kuma a ce maka ga sarkin garinku ga sarkin amma ga sarautansa daban ai daga zaran an ce an bai sarautan kuma shikenan da shi da duk sa'in da ka gan shi kaga sarki in sunansa Ahmadu ne kaga Ahmadu kuma kaga sarki duk tana haɗe a jiki to sabiya da haka Allah ya daidaita al'arshi irin daidaitan da ya daidai- da ya dace da shi ba wai na sama ne irin yadda suke faɗa ba wani malami ya ce sun mai da Allah kamar tattabara wai na- yana zaune a sama idan ka lura shi shanin Allah abin da ya sa imani ne kawai ka huta da kanka ka huta kwakwalwa wato wannan memory ko memory da ke cikin kwakwalwa namu wato bluetooth ɗinmu ba zai iya ɗaukan Allah ba fashewa za ta yi ba za ta iya ɗauka ba shi yasa shi ma sha'anin Allah kawai ka yi imani kuma annabi ya ce afdalil iman mafificin imani an ta'alama anna Allah ma ka haisu ma kunta mafificin imani shine ka sani Allah na tare da kai duk yanda kake Allah na tare da kai shine mafificin imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato shi duk da sha'anin Allah wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa da da a zaro zare daga saman bakwai ya zo ya sauka a nan ƙasa kan ƙasa ya wuce ya tafi har ƙasan bakwai ya ce to da ba zai sauka a ko'ina ba sai a jikin zaki Allah da kuma da ƙasan da har rubo wani abu ya yi sama tun da ƙasan bakwai saman bakwai ya wuce ba zai sauka a ko'ina bai a jikin zaki to kaga Allah na ina kenan ya da haka Allah Allah na, na ko'ina, yawa Allah na ko'ina shine imani, amma idan ga zaran ka yarda an ce maka Allah na sama, to ya dake da shauran ayoyin. In ka ce Allah na sama daka masa jiki, kuma Allah ba jiki ba ne, daka suranta shi kuma, shi kuma Allah lamarinsa wato wani abu ne akan matan sarki da da ido da ta gani. Kusancinmu da Allah ya wuce duk yanda ake zato, shi ba Allah fa yanda ka san fa ka ɗauki remote ne kana juya tibinka ka canja nan ta shancan haka ba Allah yake da mu fa duk abin da muke wala Allah ne yake da mu duk abin da kake yi ya yi ya yi ka ishara ko yaushe mukan faɗa da aka ga wani mutum na zaune ya fi ka manyan cinyoyi ya fi ka manyan kafafu amma ba ya iya tafiya ashe tafiyan ba tana cikin kafa ba ne ashe Allah ne mai tafiya da mutum da aka ga wani ya fi ka manyan kunnuwa ya fi ka ji- lafiya na jiki amma baya ji ashe ba kunne ne take ji ba sirrin jin daga Allah ne in dai kunne ne to ba gashi na da kunnen ba me yasa bai ji ido ka- da ita ake kallo ko to wani da ga idan sa yafi naka tarmazai kaman ya shafa kwalli amma bai gani ashe magana sun ganin na gurin Allah ne wannan kowa ya saka a cikin mu kaga mutum a asibiti lafiyayye ya fi ka kiba ya fi mai amma ya daga shi an kwantar da shi kuma ba wanda isa ya daga shi ai ba wanda isa ya bashi iko ya dinga tashi in ba Allah ba to mu lamarin Allah wato komai Allah ne yake yi da mu sai dai shari'a ne ta ce duk abin da kai mai kyau to daga Allah ne amma abin da kai mummuna sabila da ladabi ba za ka ce daga Allah bane ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik yawa abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne amma abin da ya same ka mummuna daga kanka ne sabiya da ladabi amma Allah ya ce kul kullum min indillah duka daga gurin Allah ne duka daga gurin Allah ne amma dai ladabi shari'a din mai mai mummuna ka ce kai ka jama kanka ko yanzu halin da muke ci mu muka jama kanmu kuma haka Allah ya faɗa dama an ce duk abin da kaga ya same ka na jaraba na rayuwa in ma kankare maka zunufi da yake tare a jikinka in ma kuma ka yi wani aikin sabo Allah kuma bai so ya kama ka da shi yanzu a jarabe ka shi ne kaga ga ko asara ne yanzu ka je ka so su ga naira hamsin kana tafiya ta kwace tul ta tula a ƙasa ya tafa shi ya ga wani shashi ya zubi da ka ɗan ji wani abaran ka to Allah ya gafarta ma zunufi saboda da ta iya yiwa ko wani laifi ne da kai Allah bai so ya kama ka da wannan ya jarabe ka a yafe ma wannan zunufi to Allah ya sa mu cika da imani sun mastawai alal arsh sannan Allah ya daidaita a kan al'arshi walƙe filarwa su ko wasa kara shamsa wal kamar Allah shi ne kuma wanda ya hore rana wasa kara shamsa ya hore rana wal kamara ya hore kuma wata muna kallon su ba din Allah ya hore mana rana ba kamar yadda rana a karatunmu muka faɗa wato rana tana sama ne na hudu a duniya rana tana sama na hudu ne tsakanin rana da yadda mu muke nan ƙasan duniya tafiyan shekara dubu biyu ne da ɗari biyar tsakaninmu da rana yadda rana take ba tafiyan ingarman doki ne na shekara dubu biyu da ɗari biyar domin tana sama na hudu ne kowane sama na ɗaya kuma tsakaninsa da ɗan uwansa tafiyan shekara ɗari biyar ne na ingarman doki daga wannan duniya kuma kan ƙasa da muke tafiya zuwa sama na ɗayan da muke ji ba fa wannan wanda kallon idan ganinmu mu ka yi ganinmu yana karewa ne a jikin gajimare kana ganin jirgi ma in yi nisa a sama ma ya ya ɓace maka to an ce bai komai da sama ba shi ma yana tashi ne gwargwaron iya iskan da zai iya tafiya idan da dai ya hau sama sosai bata dai in ya ƙara sama sosai kuma halaka da yi sabiya da iskan da yake ƙara kana ƙara sama iska na ƙara ƙarfi ne kana karawa kana karawa to in ya wuce gejin iskan da dan adam ya Allah ya kaddara ma dan adam zai iya shaka a sama to mutuwa da duka a cikin jirgin kuma wani duniya da a ma jirgin to sabiya da haka rana Allah ya hore mana ita sai ya zamo shine shehu Ibrahim Dilani ce ka duba tun daga sama na hudu rana ta keta sama na uku ta keta sama na biyu ta keta sama na daya ta yi wannan dogon tafiya har ta zo yadda muke amma a ce dan wannan rufin ɗakin mu shine yake tsare ta ai kai ma ka zauna ya ikon Allah kawai yawa ni'iman nan inuwan nan da Allah ya mana Allah ya mana kawai ni'ima ne mu shata mu huta amma dan wannan rufi bai sai tara rana ba tunda ta keta tsakanin tafiyan shekara ɗari biyar ma ballantana wannan rufin wani rufin ma da ba za ka iya tsayuwa a ciki ba rufin yanzu ma da za a iya tsayuwa a cikin ina ce babu wani ina tsamman nisan dai rufi ba za a sa folowaya a ciki ba to rana ni'ima ni'iman Allah ne Allah ya hore mana rana din aka mana daidai mu mala'iku suna ɗiban ruwa kamar yadda zuwa nu ruwa suna yayyafa mata suna ba dai aka ba ranar ya ta kona duniya kuma rana an ce ta ninka girman duniya so ɗari uku da wani abu girman rana shi yasa Allah bai kata sama na ɗaya bai ta kona mu duk da na ikon ya hakan amma dai bai hakan a hakan ma mala'iku suna yayyafa mata ruwa shine ta zamo daidai yadda za mu iya amfani ta fitar mana da tsirrai shuka ta fita mu shanya kaya mu ma ka ji ba ka ware ba ka zauna ka sha ana ganin an ka jima ma a ranar ka ji jikinka duk ya ɗauka to kuma daga nan baka fita ba kuma ya ta cutar da kai to Allah ya sa mu cika da imani wa sakara shamsa wal qamara da da yayi hore mana rana da kuma wata wata ita kuma sanyi take da shi sosai amma Allah ya sauwake mana sanyin daidai ba da haka ba ita ma kawai ta isu ta halakar da mu wa sakara shamsa wal qamar kullun ya jiri كل يجري لأجل مسمى كو إلى أجل كل يجري إلى أجل مسمى كون إيه إلى أجل مسمى نعم كل كون أتكين سدرانا دوتان يجري ينا تفيا إلى أجل مسمى يزوا وان أجلي وان دا أكا أمبتا شيني واتو رانا تنادا واتو وجن فتو وانتا da Allah ya mata hanyoyinta da malaman isabi suke faɗa tana da manazil rana wata ma tana da manazil rana manazil ɗinta wato ƙofofinta daga gabar guda ɗari uku ne da sittin adadin kwanakin shekara yasa ka lura idan rana ta fito wata da ga gabar ta fito tsaitin gabar wata ran kuma ka ta fito gabar maso kudu haka wani sa'in kuma gabar maso arewa haka to kullun kowane rana akwai han kofan da take fitowa in ta fito a wannan kofan ba ta ƙara fitowa sai shekara ya zagayo kullun akwai ranar da take fitowa kullun akwai kofan da take fitowa kullun ya jiri kowanne yana tafiya ita a shekara ne manazil ɗinta ta sauka anan ta sauka anan ta sauka anan ta sauka anan har ta je kaza ita kuma kamar wato wata kenan ita kuma manazil ɗinta wata guda ne zuwa wata guda ne ta sauka anan ta sauka anan ta sauka anan zuwa kwana wata na ashirin da tara ta gama sauka a manazil ɗinta shi kenan in Allah ya nufa a ranar da ta kama sai ta fito kuma ta sabon kofa da ta sa- da da ke jinjira wanda ake kiranta hilal yawa ah, eh, hilal shine jinjirin wata daga nan ya girma ya zamo badaru daga badaru kuma shine sai ya zamo kamaru sai wata ta wuce kwana sha hudu a ka'idar larabci ake kiranta kamar ta gama cikanta kenan idan ta je daga hilal tana jinjirin wata daga nan zuwa dan kwana biyar ta dan girma to daga nan sunanta wato badar ne daga nan har ta je kwana sha hudu to daga kwana sha hudu kuma ta ƙara gaba to shi ta ne ta zamo kamar kenan to ita ma tana da manazil nata wa shakar shamsu wal kamar kullun yajri ila ajalin musammi kullu kowanne na tafiya ya zuwa ajali wanda Allah ya dauka an ce wannan ajalin musamma din ya zuwa ranan kiyama ne wasu malamai suka ce Allah ya kidaya irin ronin da za ta dinga yi kuma ita rana an ce idan ta fito ta kofanta nan an ce gudu take da shi tana da gudu wanda an ce gudun da take yi a kowane kowane saniya an san saniya ko eh, akwai akwai minti minti na bature ne ko balarabe na ce daƙiƙa to akwai saniya saniya shine sakan asaniyatun wahida shine sakan ban san me bahaushe yake kiransa ba yawa ɗani shine ɗani na tsamman ko ɗani yawa to saniya ɗaya wannan sakan ɗin an ce rana takan juya so adadin kwanan shekara kowane ɗani ɗaya shi yasa tana wato fitowar da take duniyan duka ai duniyan kai ko malaman geography ai suna cewa duniyan wai guda tara ne to ai duniyan Allah ne kawai sun iya yawan a duniya akwai alam na ɗan adam yasa ake wato ɗan adam dole ya ji tsoron Allah kawai ya san Allah girmansa ya wuce inda ake zato akwai duniyan dabbobi ne kawai Allah ya tara a gurin akwai duniyan ruwa ne yanzu kuta kanta duniyan mu in ka lura ai an ce duniyan yanda dan adam din yake tsibiri ne dan kaɗan ne bai kai ma kashi ɗaya bisa bis- bisa ma goma ba ma a yanda duniyan ma dan adam yake in ka tara wannan continent an ce da ake da shi guda guda shida din dukan ka lura ruwa ne shauran wa- yanayi din to akwai wajen da ruwa ne akwai wajen da kankara ne akwai wajen da namun daji ne akwai wasu wajen aljanu ne wasu wajen kuma wasu mala'iku ne ma suke ta bautawa Allah to duka ranan fa in ta fito fa he ta kewaya duka fa auni ɗaya fa duk ta kewaye duniyoyin tukunna ta koma kuma a wani wuri in ta wuce shine dare yayi juyawa ne fa take in ta wuce dare yayi a wannan wajen wani waje kuma gari ya waye wani waje kuma ta sauka a gurin gari kai Allah kenan to lamarin sai ya imani a watan ko a ranan kawai sai sai sai ka ƙure iya tunaninka to shi yasa ake cewa mutanenmu da suke ce Allah na sama ake ce to wani saman guda ɗaya ai ya faɗa hadisul qudsi ya ce yana saukowa duk kullun a sulusun dare na ƙarshe irin wajejen asbahi din nan to wannan an ce kawai imani da haka ne wato wata tayim ne Allah ya buɗe kawai ya ba da bonanza yana kira dai dinga kira kullun a sulusun dare na ƙarshe irin daga hudu din nan zuwa biyar zuwa alfijir ya hudu Allah dai dinga kira ina bawa na da ya saba min mai neman in gafarta masa ko me ya kai ka zo ka roke ni gafara dan ya fi ma ina bawa na mai neman na yadda da shi ya zo ai anan bayan Allah suke tserewa shi na gaba su bacci da daddare wannan wajen kuma ibada ya fi ninkuwa wannan wurin akwai ruwayan da ya zo ma cewa salatin annabi a wannan lokacin kai kafa ɗaya daidai take da ɗari biyar na rana sabiya da Allah na karban duk abin da kake so Allah dai baka duk abin da kake so shine da aka ji malamai suna cewa man ramal wa man ramal ula sahi to wa man ramal ula sahiran layali eh duk wanda ya nemi daukaka to ya ya ya ya, ya hora dare in kana son daukaka ka hora dare duk abin da kake so Allah Allah dai baka sai dai in ka gaza ba yanzu da ka ga kowa kuɗi yake so ba kowa kuɗi to hora dare ka gani wallahi ainihin Allah ne kuɗin kuma ba abin da zai yi da shi wa mu yayi bayi sai dai Allah ina son ka bawa so da yawa abin da zaka roke shi ba shi yake baka ba sai sabiya da shine masanin boye ta yi an baka wani abin halaka da kai to ya ka ta roƙon ya baka rufin asiri a kiyaye ka kuma daga wasu shararruka da shauransu a ajiye maka kuma ibadan ya alayira ka gamu da ita wani abu addu'an kuma ta ba cikin zuriyanka ta bi cikin ƴaƴanka ta bi cikin jikokinka da shauransu to Allah ya sa mu cika da imani sabiya da haka to shi yasa Allah to aka yace mu to wata wata wata sama ne wata duniya ne daya Allah yake saukowa tun daga shi ranar tana wucewa mu yanzu ta zo mana dare a wani waje kuma yanzu gari ya waye wannan an sani ko masu labarai a ce BBC agogonmu dai na Najeriya kaza ne amma agogonsu na Amerika ka jan faɗi saɓanin haka ko ba ga nan Saudiya ba da ce sun yi magariba wajejen la'asar fa suke magariba ina zaton anan ko mu kuma anan lokacin muka yi la'asar to in ka tafi kai nisa gwargwadon nisan mu da su ne mu awa hudu ne tsakanin mu da su da wasu mintoti in kai nisan kai nisa din shikenan sai ya zama woka akwai wajen da ma ya kai awa goma ma tsakanin mu da su to kaga kuwa ashe waka ko wanda eh mun jima muna bacci ma su kuma gari ya waye a lokacin to wata sama ne mu muna asuba anan a can ana gari ya waye ga wuce can asuba ya koma mu gari ya waye wata sama ne ɗaya Allah yake saukowa ashe bai daidaita al'arshin ba kenan sai da haka wannan imani ne ko shanin Allah to sakhara shamsu wal qamar kullun yajri ila ajalin musammi yudabbiru lamra ko yufassilu ayati yudabbiru lamra Allah shine mai jujjuya al'amari yudabbir lamarin fasir layati yana kuma raba ayoyi yana bayanin ayoyinsa liƙaumin menene la'allakun yawa yufassir layati la'allakun bi liqa'i rabbikum tuqinu yudabbir lamarin yufassir layati Allah yana jujjuya al'amari yufassir layati yana rarraba ayoyinsa la'allakun dan ku dinnan bi liqa'i rabbikum tuqinuna ku zamo masu sakankancewa daga muwa da ubangijinku Allah shi yake juya al'amura ko wannan rana ta zo dare ta zo rana ta zo dare ya ishe mu koyi aya yawa ko mutum ma kai kanka ma akwai aya a jikinka da kana jinjiri ne ka zo ka fara girma ka zamo zamari ka zo ka fara girma ka zamo da kana ganin su wani su ne tsofi a unguwanku aka wayi gari da kana dan karami ko zamo ku ne matasa aka wayi gari ko zamo kaza aka wayi gari ku ne dattawa wannan ko ya ishe ka aya yadda innan suka tafi kai ma ta rana da ka tafi to Allah ya samu cika da imani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da mu karanta hadisin falalan nan na la ilaha illallah wala minti tara to da mu karanta hadisin guda daya sai kuma wato mu mu mu cika da addu'a to daga cikin falalan la ilaha illallah da ranar muka muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to yau ma da mu karanta hadisi guda ɗaya ko biyu domin muna ta faɗa ne ‘yan uwa dukan mu taru mu amfana sabiya da ita wannan kalma ta la ilaha illallah da yau da a ce wato mahaifin mutum ya rasu amma kana zuwa kansa ya kaji na ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah to da ka yi kuka na rabuwa da shi amma kuma in ka tuna ya mutu da wannan kalma dariya da kai sabiya da ita ne abin da ake so kowa ya mutu yana faɗanta Allah ya sa kuma mu mutu muna faɗanta mu tashi kuma muna faɗanta kuma ita wannan kalma ta la ilaha illallah duk da dai babu wokaci din gaba ɗaya sirrin ita ne take rike da duniya din gaba ɗaya ita ne take rike da duniya domin kalmomin ta almai sun ce kalmominta guda hudu ne idan ka ce la ilaha illa lahu to gaba ɗaya to sun ce wannan shine sirrin gabar yamma kudu arewa e wannan abun nan wannan sirri na wannan kalmominta guda hudu din ita la ilaha illallah hudu kuma a idan ka lura ko da ma shi kansa dan adam ai aka ce suka malaman suka ce aya ko sirrin la ilaha ita ne ma take tafiya da shi domin shi ma manyan fat a jikin dan adam guda hudu ne kai hannuwa ciki kafa shi ma la ilaha sun ce sirrin la ilaha illallah ne a jikin dan adam din ga kuma dama ramzin muhammadin rasulullah ne mimun ha'un mimun dalu a jikin mutum yasa Allah bare sa mutum a wuta ba tare da wannan amma Allah dan Allah yayi ko gobe da mu dauko wannan kaji kalmomin la ilaha illallah inda ita take rike da duniya ne shi yasa aka ce ranan da babu mai faɗan la ilaha illallah to shikenan duniya kuma ta tashi yawa ba ba- wato eh, zalazil sa'atu wa nadil mu'azzinu idan aka ce kuma ba mai faɗan la ilaha illallah to shikenan a lokacin kuma gidan duniyan ya ta rorawa shikenan kuma sai mai kira yayi kira wa an ibn abbasin radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga hadisi daga abdullahi dan abbas yace annabi tsiran Allah su tabbata a gare shi ya ce yabtahu Allah ta'ala abwabal jannati wa yunadi munadin min tahtil arshi Allah zai bude kofofin aljanna ranar kiyama sai mai kira ya kira ya Allah ya sa wani mala'ika ya kira a ƙarƙashin al'arshi sai ya ce ayyatu aljannatu wa kullu ma fiki minan ni'ami liman anti ya ke aljanna wani mala'ika dai kira ana tare a filin kiyama dai ce ya ke aljanna da duk abin da ke cikin ki na ni'imomi din nan da jin daɗin nan da ke kanki kan nawaye ne fatunadil jannatu sai aljanna ita ma ta yi kira ta ce wa kullu ma fiya nanu li ali la ilaha illallah ta ce ita ma za ta yi kira ta ce dukkan abin da ke ciki na ni din na ma'abuta la ilaha illallah ne duk ni'iman aljanna na masu faɗan la ilaha illallah wala na tulubu illa ala la ilaha illallah aljanna za ta ce mu ba mu neman kowa sai mai ce la ilaha illallah wala ya dukula alaina illa ahla la ilaha illallah illa ahla la ilaha illallah ba mai shiga cikin mu kuma sai masu faɗan la ilaha illallah wa nanu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah mu kuma aljanna duka nau'o'in aljanna guda bakwai din nan duka an an haramta shiga ɗaya daga ciki ma wanda ba ya faɗan la ilaha illallah duk wanda bai ba ma bucin la ilaha illallah bane bare shiga ba wa inda haza a nan ne a- ana cikin haka kuma ta kulin naru sai wuta ita ma ta ringa faɗa wa ma fiya min azabi wuta ita ma ta ringa ce da ni da abin da ke ciki na na nau'o'in azaba la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah ba wanda zai shiga ciki na in ji wuta ta ce sai wanda ya musin la ilaha illallah wala dulubu illa man kazzaba bi la ilaha illallah ta ce kuma ba na neman wato kowa sai wanda ya ƙaryata la ilaha illallah ta ce wa ana haramun alaman ƙala la ilaha illallah wuta ta ce ni haramun ne ya shiga cikina ya shiga cikina wanda ya ce la ilaha illallah wala amtali'u illa bi man jahada la ilaha illallah wuta da ta ce ni fa ba dan koshi ba sai da wanda baran ci baran cika ciki na ba sai wanda ya musu la ilaha illallah walaysa gaizi wa zafiri illa man ankara la ilaha illallah ta ce wuta da ta ce fushina da ruri na ruri shine irin kukan wuta din nan ka ji irin itace bushashe ya haɗu ka ji na ruri in wuta kama sosai ana fitar ko kuma in baka gane ba ka duba irin masu aiki da gas din nan daga wutan su yana wani ruri da ka gana wani kuka to irin wannan shine ruri to rurin wuta wutan jahannama da shauran nau'o'in wutan duka na tace ya tabbata ne akan wanda yake musun la ilaha illallah sun maƙala sannan ta ce bata ji rahmatullahi sai raman Allah na cikin haka ya ta zo wa magfiratu da gafaran Allah bata kuli sai ta ce ana li ahli la ilaha illallah gafara da raman Allah da ce mu fa na buta la ilaha illallah ne wa nadiratun liman qala la ilaha illallah mu kuma masu haskawa ne mu duk mai faɗin la ilaha illallah wa muhibbatun mu gafara da ta ce ni masoyiya ne liman qala la ilaha illallah ga wanda ya faɗi la ilaha illallah wal jannatu mubahatin liman qala la ilaha illallah kuma aljanna wato halan ne ya shige ta wanda ya faɗi la ilaha illallah wan naru muharramatun ala man qala la ilaha illallah wuta kuma an haramta duk wanda ya faɗi la ilaha illallah bare shiga ba wal magfiratu min kulli zambin gafara na kowane zunubi liman qala la ilaha illallah ya tabbata ga wanda duk ya faɗi la ilaha illallah war rahmatu wal magfiratu gairu mahajubatin an ahli la ilaha illallah na'am rahama da kuma gafara ba abun tsarewa ba ne ga wanda duk ya faɗi la ilaha illallah sabila da haka yan uwa mu kama la ilaha illallah duk laifin mutum duk zunufinsa in yana yawan faɗan wannan kalma na farko Allah dai dai dai tsare shi domin ko yau da kaga ana ta wani maganan mayu secret society su me babu lokaci wani bawan Allah an taba wasu masu irin kungiyan tsafin nan sun taba sashi a gaba babu irin magunguna da bayi ba a biya gagara baya iya bacci cikin dare yace ya fi shekara baya iya bacci wani na zuwa masa sura na kokarin razana shi wani mutumin sa Abuja tun da wani bawan Allah ya ce kama la ilaha illallah ya ce da ya dinga la ilaha illallah ba adadi ya ce wallahi in yi mafarkin ya yi ganshi a can nesa kuma ya ce haka yake baccin sa ya kwanta ya dinga sai ya zo masa da wata sanda na gwada shi ya ce yana daɗa kallonsa sai ya gudu ya ce wallahi kuma ran da suka haɗu gaba da gaba sai ya ce masa wato ka nemi ƙona ni ko ka nemi ƙona ni ko to to to in dai wutar lahira bata ci me ce la ilaha illallah ba ai mayan duniya ƙarya yake ya ci ka to Allah ya samu cika da imani albarkan manzan Allah duk masu neman addu'a wurin mu na alkhairi Allah ya biya su yan kwamitin ma Allah ya saka muku da alkhairi da masu zuwa su ji karatu da na nesa da kusa duk Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya karfafa mu Allah ya karfafa mu ya tsare mu da dukkan masu shairi sabila da isan annabi Muhammadu Allah ya sama cikin yantattun wannan wata Allah ya hore mana arzikin duniya da lahira tabi'a da isan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Fatih al-Mawghlif katul ma sabaqana salahi wal hadi ila sadika musayyi ala amdaril azim subhanallahi alhamdulillahi rabbil alamin